أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لمر الرسول ولمن ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا رسول الله da yawa kafiran makka da sauran mutanen duniya gabake da inna Allah la ya'muru bil fashai Allah baya umarni da mummunan abu abinda Allah yake umarni da shi ulka ya musu amar rabbi bil qisti ubangiji na yayi umarni da ayi adalci ayi adalci duk abin da za a faɗa a faɗi gaskiya duk abin da za a aikata a aikata gaskiya shine qur'an rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid kuma ku fuskanci kowane masallaci lokaci yayi in lokaci yayi ku shiga masallacin ku nemi kibla ku yi sallah a ciki wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wato ku tsaye da fiskokin ku fuskanci Allah kowane lokaci in yayi duk masallacin da ka samu kai sallah a ciki nan saboda a hadisin ju'ilal lil ardu kulluha masjidan wa dahura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fifita shi da abubuwa da yawa yana daga cikin su wato duk duniya ko ina masallacin sa ne duk inda sallah ta kama musulmi to sai ya sallah a wurin ba sai ya samu masallacin su kamar yadda waɗansu addinai sai a cikin masallatayen su suke yin ibada ba mu inda duk masalla duk inda lokaci ya samu ya kama mu za mu yi sallah wurin in wurin ba in ba bayan ɗaki ba ne in ba juji ba ne in ba tsakiyar hanya inda dabbobi suke ta kashi da fitsari ba ne in ba sama da ka'aba ba ne in ba wurin najasa ba ne to waɗannan wurare aka keɓe inda ba a sallah kenan amma duk inda sallah ta kama musulmi in wurin akwai akwai tsarkaka to sai kai sallah in ka nemi wurin da ba ko ina baka samu wurin da yake da tsarki ba to sai ka samu wata tabarma ko buzu ko wani abu dai wanda zaka shimfiɗa ko tsohuwar riga ka shimfiɗa da yadda dukkan gaɓoɓinka suna kan wannan wuri mai tsarki to in sai kai sallah sallah ta yi amma idan mutum ya yi sallah a wuri mai najasa sallah ba ta yi ba kuzuzi yana cewa walamar rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wa duhu mukhlisina lahu dina kama bada'akum ta'udun ku fiskanci Allah shi kadai za ku bauta kar ku bauta wa kowa kar ku bauta wa komi kar ku bauta wa kowa sai shi Allah shi kadai kuna masu tsarkake masa addininsa babu shirku mukhlisina huddina kama bada'akum ta'udun yanda Allah ya fare ku haka za ku koma Allah ya yi mutane ne fariqun fil jannati fariqun fis sa'ir wadansu mutane an yi su ne a ganin daman Allah ya yi su ne dama don ya sa su aljanna Allah ya sa da mu a cikin falalarsa wadansu kuma ya yi su ne don ya sa su a wuta a cikin adalcinsa don kayansa ne ba mai ce masa danne amma dukkan sai aka yi musu alama su waɗanda za su hasu aljannan tun yau ma alastu bi rabbikum kamar yadda zai zo cikin wannan sura ta ranan ɗaukan alkawari lokacin muna tsababbu ubangiji ya bayyana a kanmu lokacin ba wani wanda ya haɗi wani ko dukkanmu kowa zaman kansa ke ba wannan uban wannan wannan uwar wannan a gaban Allah sai Allah ya magana da mu da ya magana da mu sai duk da baki da muka koma babu sai zatin manzon Allah ne yake jure wannan irin tajalli to sai da yace alastu bi rabbikum sai annabi yace bale to sai wanda yake tare da shi suka ce bale sai wanda suke bayan suka ce bale sai wanda suke bayan bayan suka ce bale to wanda suke suke nesa lokacin da yake bale din nan to hasken sa aka fesa wa dukkan abin da yake kusa da shi wanda kuma hasken bai shafe shi ba su ne waɗanda dama Allah bai yi su don shiga aljanna ba to wannan komi wa'azi komi wa'azi ba za su musulunta ba ko sun musulunta kuwa na ɗan lokaci ne kamun su mutu za su yadda waɗanda wannan abin bai shafe su ba saboda haka ne kama ba da aka ta uduna yadda aka fare ku waɗansu ƴan aljanna ne fasin yassirhu lil yusra waɗansu ƴan wuta ne fasin yassirhu lil usra to haka ma lokacin mutuwanku dan aljanna zai mutu na dan aljanna Allah ya samu daga ciki dan wuta kuma zai mutu na dan wuta Allah ya kiyaye mu duk kayan Allah ne amma kuma irin wannan makadiru sutura ne na ikon Allah Allah shi kadai ya san abinsa amma ya nuna alamomi idan mutum musulmi ne yana ayyukan alheri to ayyukan da yake yin nan a wannan lokaci su suke shaida a wannan lokacin in ya mutu shi dan aljanna ne wannan abu shine ya bayyana shehu tijjani lokacin da ya kaura daga abu sangun ya koma fas ya sauka a gidan haya to mutane ba su san shi ba to sai wani balarabe ya manta jakar kudinsa a inda ya sallah jaka haka tana cike da kudi to shikenan da ya koma ya ga masalla ya tuna ina ya bar jaka sai ashe masallaci ya bari ya je inda ya alwala bai samu ba ya je inda ya sallah bai samu ba sai yana yawo a cikin masallaci sai nuna damuwarsa sai wani mutum ya ce masa ya kabire ne ya ce wallahi kudi na ne a cikin jaka na dasa inda na manta su ni dai na san na yi alrawari kaza na je ban samu ba na san na yi sallah an na je ban samu ba sai ce kuɗi ya suke ya jakar take da me ka daure sai ya faɗa masa sai daga kafa sa kace wannan ne ce shi ne ce to ga kayanka sai ce wannan kai dinnan dan aljanna ne wannan kai dinnan dan aljanna ne wannan kai dinnan dan aljanna ne shi mai ibada na zaune a ibadarsa da ya je ya ga malamai malamai suka ce da ya ce kai dinnan dan aljanna ne in ba in ba haka mata ta ta saku uku sai malamai suka ce ai mata ka ta saku uku banda Allah ya san dan aljanna banda Allah wa ya san dan aljanna kowane malami ya tambaya ce masa haka kowane malami ya tambaya ce masa haka sai ya ga sai ya ga damuwa sai wani ya ce masa akwai wani bakon malami da ya zo daga Sahara ana kisan Abul Abbas Shehu Tijani ka je ka tambaye shi mana ya je ya bayar Shehu Tijani yadda aka yi Shehu Tijani ce ka rike matarka auren ta bai mutu ba ko daya shikenan sai malamai suka ji labarin suka ce akwai wani bakon malami ya zo na halatta haramun wannan malami akai shi gaban sarki Suleiman akai shi gaban sarki da aka shi gaban sarki aka mai da magana sai sarki ya ce wa shehu tijjani kai ina ka samu ilimin da waɗannan mara duk ba su da shi ya ce a cikin littafin Allah ya ce ina ne ya ce ubangiji ya ce fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa an hayya fa innal jannata hiya al dukkan mutumin da ya ji tsoron gamuwa da ubangijinsa ya hana zuciyarsa abin da take so ya aikata abin da Allah yake so shikenan ya zama dan aljanna sai suka ce shikenan shikenan to lokacin da mutum yake aikin alherin na a lokacin shi dan aljanna ne mu sai da zai mutu ba dai to wannan shine alamomin yan aljanna da alamomin yan wuta dan aljanna yana aikin aljanna sa dan wuta ko yana aikin wutar sa Allah ya kiyaye khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa lam rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wa qulu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun fariqan hade wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala wa yadda aka fare kudin nan fariqan fariqun fil jannati fariqun fis sa'ir fariqan hade akwai waɗansu jama'a kashin jama'a wanda Allah ya shirye su wa fariqan haqqa alaihim dalala wani kashin kuma bata shine ya wajaba a kansu wannan aya ta nan suratul arafi da wata irin ta a cikin suratul nahli mai cewa fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalala to irin wannan ayoyi su ne suka ba annabawa ladabin da suke da shi a gaban Allah nan ya ce fariqan hade wa fariqan haqqa alaihim dalala waɗansu jama'an Allah ya shiryar da su waɗansu kwakwata shi ne ya wajaba a kansu bai ce waɗansu jama'a ya shiryar da su waɗansu ko ya ɓar da su ba sai ce waɗansu kwakwata ne ya wajaba a kansu ko ya cancance su a nan ne sai na ibrahim ya samu irin ladabinsa da yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdini wallazi yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fa huwa yashfini bai ce wallazi yumriduni wa yashfini ba saboda Allah ba a dangana masa duk abin da ba shi da kyau an san dai da ciwo da lafiya duk daga Allah suke amma na ibrahim ya ce idan shi ne yake bani abinci yake bani abin sha shike min kaza kaza shike shike raya ni shike matar da ni in nayi ciwo kuma shike warkar da ni ba ce kuma shine yake sa min ciwo shike warkar da ni ba saboda gadari can kuma yana ce bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadirun saboda haka shi alheri da sharri duk daga Allah suke zuwa amma kamar yadda mutum shi su'u yana kama da sau'atu kamar yadda mutum koyaushe fuskarsa tana buɗe amma al'aurarsa kullum tana rufe kuma duk gaɓoɓin jikinsa ne wannan sha'aninta a buɗe kullum wannan sha'aninta kuma a rufe kullum tunda wannan sayyi'u ne to kullum a bashi a rufe Allah da ya san komai daga gare shi yake zuwa amma ba za mu dangana masa mummuna mummunan abun ba kikkiawa za mu dangana masa fariqan hade wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala innahum ittakhadhu shayatin awliya'a min dunillahi wa yahsibuna annahum muhtadun abinda yasa su bata ya cancance su innahum su ittakhadhu ash-shayatin awliya sun riki shaydanu ne su ne majibintansu abokan hulɗansu wanda suke jin maganarsu wanda suke bin umarninsu auliya min dunillahi sun saki Allah wa yasibuna suna zaton annan su mutaduna su shiryayyu ne suna bautan dodanni suna bautan shedanu suna bautan duniya suna bautan son zuciya ba ruwansu da Allah balle su bauta masa saboda haka da suka jibinci wani Allah shikenan sai Allah ya bar su da batansu يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ya bani adama ya ku ɗan adam gabaki ɗaya yanzu ana faɗa mana ƴaƴan adamu ne don kada mu mance gabar mu da iblis ga yadda aka yi ubanmu kwanan nan aka yi kutukuta aka fito da shi daga aljanna to ana kiran mu da wannan sunan kada mu mance kada mu mance gabar da take tsakanin mu da shi dan saboda abin da ya mana ya bani adama ya ku ɗan adam gabaki daya khuzu zinatakum inda kulli masjidin wato ku riki tufafin ku na ado inda kulli masjidin a kowane masallaci ko da ke wannan ayar akan mutanen makka ne waɗanda suke ɗawafi tsirara suna ce ba za su yi ɗawafi cikin tufafin da suka yi sabon Allah da su ba to wannan banda huns banda ƙureshawa amma laraban da ba ƙureshawa ba su isa su yi ɗawafi da rigunan su ba sai su ajiye nesa wai ba za su yi ɗawafi cikin rigunan da suka sabi Allah da su ba da zannuwan da suka sabi Allah da su ba maza da mata tsirara suke yin ɗawafi sai dai idan namiji yana da aboki cikin ƙureshawa ya bashi aron riga ko ko aron zani wanda zai yafa sai da in mace tana da kawa a cikin ƙurashawa ta ba ta zani domin su hunsu ne wato wai mutanen jikokin mutanen ƙurashawa arul haram wato su mutane ne wanda suke Allah ya ya ba su daraja kuma haka din ne amma su ne suka ɗauki wannan dama da kansu to sai ana yin wannan sai sahabbai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda waɗannan suke yin haka saboda tsoron Allah ai mu ma ya kamata mu yi irin wannan shine Allah yake cewa a'a wannan bai dace da ku ba ku musulmi wato mu musulmi bai dace da mu ba khuzu zinatakum inda kulli masjidin wato ku dauki tufafin ku akan akan a kowane masallaci ba wai haramin makka kadai ba ma kowane masallaci za ku je to sai ku dauki tufafi masu kyau saboda haka ake yin rigar juma'a daban ta zama tafi kowace rigar ka kyau rigar ka ta kullum ta yawo a gari daban rigar ka ta aiki daban rigar juma'a daban haka ake so in mutum zai sallah ya zama ya yi sallah a cikin tufafi tsarkakakku a wuri tsarkakakke wasu ya baka faɗa shir waɗa shir bai tilit tsa'ifi na wal akibi na rukka isujudi wato wannan shine ya wajabta cewa sharɗi ne mutum ya yi sallah a wuri tsarkakakke ya yi sallah yana tsarkakakke kuma ya yi sallah a cikin tufafi tsarkakakku kuma ya suturci al'aurarsa kamar yadda muka faɗi jiya idan mutum ya yana sallah sai tufafinsa ya faɗi sai al'aurarsa ta fito to shikenan sallarsa ta ɓaci idan shi limami ne wanda ya ga al'aurar sallarsa ta ɓaci shi ma idan mutum ya sa taguwa mai aninai amma ya manta bai kulla aninan ba babu wando to da yayi ruku'u sai nan gaban sa ya bude to in ya ga al'aurarsa cikin ruku'un dai sallah ta ɓaci sai kuma yana da babban gemu babban gemu ya rufe bakin rigar bai gani ba amma da yayi ruku'u ya ga zakarinsa a waje shi ya gani to ko shi kadai ne yake sallah sallar ta ɓaci sai ya je ya hada aninan ko ko ya daura wando sannan ya zo ya sallah da ya ga zakarinsa a fili dai al'aurarsa a fili to sallarsa ta ɓaci domin domin ya yi sallah tsirara kenan lalle ne mutane su kula da tufafi tsarkakansu da zamowansu sun suturci mutum wato wanda yake mughallaza dai ma bainar surati war rukba wanda tafi haka kuma tsanani shine a rufe kubul da dubur wato a rufe gaba a rufe baya amma dai tsakanin cibiya da gwiwa lalle wannan a rufe wannan a wurin maza kenan a wurin mata kuma duk jikinsu al'aura ne sai fiska da tafuka kurum ku zo zina kuma inda kulli masjidin wa kulu wa sharabu wa la tusrifu kuma ku ci abinci ban hana muku cin abinci ba washrabu ku sha abin sha wanda na halatta wala tusrifu tunda yake ana zaman makka ne maganan haramta giya bai taso ba sai an koma madina tukuna ake haramta giya a nan makka ana ma yabonta ne tukuna ana cewa min samaratin nafili wala anabi tattakin min sakaran wa rizqan hasana sai an koma madina sannan a haramta sai kulu ku ci washrabu ku sha ni ban hana muku cin abinci da sha ba wa kulu washrabu wala tusrifu kadai kadai ku yi banna a yin ado kamar yadda zai zo nan gaba zai yi bayani Allah bai hana mutane su ci abinci mai kyau su sha abin sha mai kyau ba a kadda ya wuce koshinka kada ka ci fiye da cikinka kada ka sha fiye da cikinka kai ma kanka zai ja maka cuta wa kulu washrabu wala tusrifu kuma kada ka yi banna manansa ka ci abin da ba naka ba wato da rashin gaskiya ko kuma ka ya wuce ko kuma ka ɗebi abincin a gidanka a yi shi fiye da abincin gida a ta zubarwa a juji to duka wannan dai an hana wala tusrifu innahu shi Allah la yuhibbul musrifin wani likitan Harun Rashid Banasare ya tambayi wani malami yace a cikin addinin ku an yi maganan likitanci yace kwarai kuwa a rabin aya ma aka yi aka gama wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kada ku yi banna wato yawanci cin abinci fiye da koshi yana kawo ciwo kuma abinci bayan abinci da sauri suna bin juna ina kawo ciwo shan abubuwa waɗanda suke masu muni ko ko yawan tasu ina kawo ciwo kiyaye ciki abin da zai ci gwargwado da abin da zai sha gwargwado yana yana hana ciwo in Allah ya so wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu shi Allah la yuhibbul musrifin baya masu banna قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل يا رسول الله يا ودنيا man harrama zinatan lahi lati akhraja li ibadihi wane ne ya gaya musu Allah ya haramta kayan adon nan nasa wanda ya fitar domin bayansa wa yace haramun ne wa tayyibati min rizqi haka kuma abubuwa masu daɗi na abinci ko na sha ko na gini ko na aure ko na shimfiɗa ko na sawa ko na mata wane ne yace an hana ba wanda yace tunda Allah ya ce bai hana ba dai ba wanda ya hana amma ainihin shi musuluncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa musulunci wata irin tarbiyya ta hikima lokacin da aka koma Madina yawancin baki in sun zo a masallaci suke kwana zaka tsada da mutum 400 a masallaci baki ne ba su da wurin kwana sai masallaci annabi ne yake kawo musu abinci da mutanen gari ana kiran su fuqara'ul muhajirin to wata rana manzo Allah yana kilisa a gari sai ya ga wani katon gini a gidan wani mutum sai ya bata rai yace wani ne wannan irin gini aka ce wani ne sai ya ɓata rai bai ce komai ba shi kenan ranar in ya zo gaisuwa baya ganin fiskar manzo Allah kamar yadda ya saba sai ya damu ce ni ko na yi laifi ne ban san abin da na yi ba in na yi gaisuwa ba na ganin kamar yadda nake gani da ta ko abin ya shafi kofar gidanka ne rannan muna tafiya muka ga kai wani babban gini a gidanka annabi ya tambaya wai wannan gini muka ce kai ne bai ce komai amma mun ga ya ɓata rai a to mai sauki sai je rushe ginin ya rushe ya bar fili annabi yana wuce wurin yace ina mai ginin na ce ai ya rushe ya rasul sai manzo Allah ya murmushi ya shiru gini kenan wata sai na Umar ya ga wata babbar riga mai kyau ana talle yace wannan irin riga ya kamata ya dauko ta kawo wajen manzo Allah ce ya rasulullah wannan irin riga ita kai kamata ka saya saboda baki da juma'a da idodi sai ce wannan riga banda wanda ba da rabon lahira wa zai sa Umar ya koma da ita wata sai aka kawo rigunan irin waɗannan rigunan da yawa kyauta aka kawo manzo Allah sai ya rarraba mutane har Umar ma aka bashi daya sai ya dauko ta ce ya rasulullah rigan nan ce fa wanda kace la yalbisa illa man la khalaqa lahu ba wanda zai sa irin wannan riga sai wanda bai da rabon lahira ita ce fa ga ta kuma ka bani ita ba ka da dan uwa ne kafiri a makka ba sai ka aika masa ba to menene wannan tarbiyya da manzon Allah ya ba da dama wannan mutum ya yi wannan babban gini an yi murna haba haka ya kamata bakin mu suna kwana a masallaci suna danne juna da kowa ya irin wannan gida ai kaga da an huta inda ya yabe shi to gasan gida za a yi ta yi irin yadda muke a yanzu ba wanda zai karanta qur'ani ba wanda zai karanta hadisi kowa sai yayi gida wani yadda yayi gida yana saukar da bakin manzo Allah ni ma sai na irin sana saukar da bakin manzo Allah sai ta gasan gidaje ba karatun qur'ani ba abun nan to daga baya sayyidina Umaru yana da gidan sama amma annabi bai hana ba amma daga baya bai hana ba to wannan kuma ga kuma riguna ya zo ya rabar bai hana ba to ashe an samu zama kenan komi ya daidaita da rannan wannan rigar da ya saye ta in Umar ya ga wata Abubakar zai kaiwa tunda annabi ya sai irin ta ai ku ne manyan mutane fadan annabi ya kamata ka sai wannan daga bayan ya samu wata zai ba Usman Usman ya sai ko Ali ya sa shi ma ya sai ya sa to ga sai ai ta gasan riguna irin yanzu yadda ake muke gasan riguna da motoci da gidaje din nan abin da sai ya shafe su in ya shafe su ba za su dace mana Qur'anin nan da yake hannun mu ba ba za su dace mana hadisan da sunnonin da suke hannun mu ba ba za su mana yaƙoƙin da suka yi a cikin shekara goma annabi da kansa ya je yaƙi sau ishirin da tara sahabbai sun je sau arba'in da shida a cikin shekara goma kawai da ina za a yi wannan ana gasar yin gidaje da riguna da mata masu kyau to sai annabi ya hana da farko amma da ya hana din bai hana da bakinsa ba ya hana ne da nunawa daga baya kuma ya sallama ana yi domin da annabi ya bar duniya a cikin yana hana a babban gida a yana hanawa a sai babban riga to ba wani musulmin da zai babban gida kenan ba wani musulmin da zai babban riga to shi kenan wanda ba su musulunci ba ba za su shiga wannan addinin tsiya wanda in ka shiga sai ka rushe gidanka addinin talauci wanda in ka shiga sai ka rushe gidanka ba za ka sai babban riga ba in kana da ita ma sai ka sayar to kaga yanzu an bari ko kai babban riga in kana da dama ko kai babban gida in kana da dama ba a hana ba domin lokaci abin da ake tsoron ya riga ya wuce dama kada a rasa qur'ani ne yanzu an riga an same shi kada a rasa hadisai ne an riga an same su addini addini ya samu kafuwa ne don kada duniya ta danne shi to yanzu ya samu kafuwa duniya ba za ta iya danne shi ba ko ya ta danne shi a wurin waɗansu ne ba za ta danne shi a wurin waɗansu ba to wannan ita ce hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna daga farko ya nuna kamar bai yadda ba na biyu kuma ya nuna ya yadda akwai wasu sahabbai wanda suka yi shawara a gidan Usman bin suka ce za su yanke zakarorinsu su zauna ba ruwansu da aure kuma za su zauna ne kawai dare su kwana sallah su wuni azumi suna jiran da an buga tambarin yaƙi kawai su fita sun gama shawarar kenan aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah aka sauko masa ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ya ku mu'minai kada ku yadda ku haramta wa kanku abubuwa masu daɗi wanda Allah ya halatta muku kar ku ketare iyaka Allah ba ya san mutane masu shigi masu ketare iyaka manzo Allah sai ya dauko mayafi ya tawo masallaci ya hawo minbar ya huduba bayan ya huduba yana ce fa ma balu aqwamin yatanazzahuna an shay'in kuntu af'aluhu fa wallahi inni la'alamuhum billahi wa atqahum wa atqahum lahu wa inni wa inni atazawwaju bin nisa wa asumu wa uftir wa anamu wa wa wa anamu wa usalli faman raghiba an sunnati falaysa minni yace me yasa waɗansu mutane suke kin wasu abubuwa wanda ni ma ina yin su ni din nan ina yin auren mata na kuma ina yin sallah ina yin bacci kuma ina yin azumi ina shan ruwa to duk mutumin da ya ki irin hanya ta ba nawa bane saboda wannan ne akwai hadisin da yake cewa inna Allah yurid an yara azhar ni'mati ala abdi Allah yana son iya wa bawansa ni'ima ya ga alamar ni'imar a jikinsa da mutanensa alamar godiya kenan in kana daman ka gina gida mai kyau in baka yi ba to baka nuna godiya ba in kana daman ka yi riga mai kyau in baka yi mai kyau din ba baka nuna godiya ba duk abin da kake da ikon yin sa in baka yi shi ba to baka nuna godiya ba dama Allah ce ya kawo waɗannan abubuwa ne saboda mu idan kana jin tsoron ne karka zama mutumin duniya ba kawai duniya a zuciya take in ka ɗauki duniyar ko baka da komai sai duniyar ta shiga zuciyarka in kuma komai ko da Allah ya baka irin mulkin Sulaimanu ne to ba zai iya baka da ba zai iya baka da addini ko da Allah ba shine dai wanda tun daga ofar fadarsa ya sa an masa daɓen titi da zinariya har na mil 27 don saboda zai baƙo sarauniya to wannan duk mutum abin da ya ɗauka kada mutum ya haramta wa kansa abin da Allah ya halatta masa khuzu zinatakum inda kulli masjidin wad'u mukhlisina lahu dina كلوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين kada ku yi ɓanna ku ci abinci ku sha abu mai kyau kada ku yi ɓanna kuna dawa ku gidaje mai kyau a cikin kuɗin ku na halal kuna dawa ku yi mata masu kyau a cikin kuɗin ku na halal kuna dawa ku yi riguna masu kyau a cikin kuɗin ku na halal kuna dawa ku yi shimfiɗa mai kyau a cikin kuɗin ku na halal abinda aka hana kada kai haramun kuma kada kada kai banna qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi tambaye su wane ne ya haramta kayan ado wanda Allah ya fitar li ibadihi domin bayinsa man harrama zinata Allah da akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizqi wane ne ya haramta arziki na abubuwa masu dadi wato dayyibu abin da yake asalin sa halal ne kuma yana da dadi a baka yana da kamshi a hanci yana da kyau a ido shine larabawa suke kiransa tayyibu wanda kuma ba haka yake ba khabisu mai muni ake kiransa wane ne ya hana ba wanda ya hana tunda Allah ya ce bai hana ba man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizqi qul ga ya musu ya rasulullah قل هي للذين آمنوا الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ai ma kayan jin daɗi na duniya Allah bai kawo shi duniya don kowa ba sai don muminai duk wanda yake kafiri ne ya ci kaya mai daɗi a duniya to ya ci a gayya ne kaman babban mutum ne ya yi baƙi ya kira dina ya yanka dabbobi ya dafa abinci fiye da fiye da abin da baƙin za su ci wanda ya sauran sai su zubar a juji duk wanda yake so ya ɗiba ya ci to su kafirai a juji suke ɗiba Allah ya kawo abincin ne don masu yi masa ibada ya kawo kayan jin daɗi ne don masu yi masa ibada su arna kafirai an zubar a juji ne an ƙoshi suka ɗiba misalin kamar misali babban ma'aikacin gwamnati babban ma'aikacin gwamnati yana da masu gadi yana da masu wanki yana da masu masu da gadina yana da masu dafa abinci yana da direbobi yana da masu kulawa da yara duk waɗannan abincinsa suke ci amma duk ba ma'aikatan gwamnati bane shi kadai ne ma'aikacin gwamnati to saboda haka ne kuke ganin musulmi kadan ne amma leburorin su ne suke da yawan gairul musulmi wanda ba musulmi ba suna cin abincin tare da su saboda su man wadayyibatu min rizqi qul ya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatun yawmal qiyamah amma a duniya ne musulmi da kafiri suke cikin jin daɗi tare ni'imomin Allah tare suke ci a cikin rahmaniyar Allah amma in an je lahira kam to mumine ne khasatan su kadai ne wato nan duniya kayan kayan jin daɗi wanda aka kawo don muminai yana duniya don muminan suna duniya kayan azaba wanda yake na kafirai ne a lahira yana duniya domin kafirai ne aka kawo shi to sai aka gauraya kamar kamar ɗakin tasha da masu gyambo da masu turare duk a cikin ɗakin to kaga za a ji warin gyambo za a ji kamshin turare to duniya kenan amma in kowa ko waɗanne suka shiga motocinsu an ce kada mai gembo ya shiga nan nan ko na masu turare ne to lahira kenan mutanen kirki su shiga hannun dama mutanen banza su shiga hannun hagun cikin wuta Allah ya kiyaye mu to sai abin kirki mai daɗi ya koma waje ɗaya ba zai gaure da mummuna ba mummuna ya koma waje ɗaya ba zai gaure da mai kyau ba Allah ya kiyaye mu khalisatun lil ladina fil hayatid dunya khalisatun yawm al qiyamah kadhalika nufassilu ayati liqaumin ya'lamun kamar yadda muka yi wannan bayani haka muke muka yi bayanin da ya wuce kuma haka za mu ci gaba wannan bayanai domin mutane su san tarihin komai da komai a cikin wannan sura tun daga farkon ta har ƙarshen ta tana karanta da tarihi ما ظهر منها وما بطن وإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ba wai a yi ɗawafi tsirara ne mai kyau ba wato a yi ɗawafi cikin tufafi haramun ne a ba ce haka ba ba kuma a ci nama ne haramun ko a ci abubuwa masu daɗi su ne haramun ba ku zo ku ji haramun a wurin Allah qul ga yawa duniya ya rasulullahi inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha ma batana ubangiji na abin da ya haramta zina ya haramta da liwadi ma zahara minha ma batana abin da ya buya ko ko ya bayyana duk Allah ya haramta waɗannan ku ji su da kyau su ne wanda Allah ya haramta qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha ma batana wal isma wal baghya bi ghairi al haqqi kuma Allah Ubangiji na ya haramta dukkan abin da yake na zunubi duk abin da yake na zunubi babba da karami Allah ya haramta wal ismu wal bagaya min ghairi al wa an tushriku billahi wal bagaya kuma Allah ya hana zalunci zalunci ka zalunci kanka kai mummunan aiki ka zalunci kanka kenan kanka kadai ka zalunta Allah ya hana yana cewa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wala tulqu baydikum ila taharuka kar ku jefa kanku cikin halaka kar ku kashe kanku Allah yana jin tausayin ku kuma kar ka zalunce shi ka hana shi tauhidin sa ka hana shi ibadar sa shi Allah subhanahu wataala kuma karka zalunci dan uwanka mutum ko dan uwanka mutum balle dan uwanka musulmi dan uwanka mutum ma karka zalunce shi an hana zalunci ko da baki ka zage shi ka bata sunansa ka ci mutuncinsa da baki ko ko ka ci masa dukiya ta hanyar haramun ko ka mare shi da hannunka ko ka doke shi ko ka taɓa matarsa duk da Allah ya haramta duk abin da ake kiransa zalunci Allah ya haramta wal bagaya saboda haka ne wata aya take cewa ya ayyuhan nasu inna ma baghukum ara anfusikum malamai suka ce abu uku idan mutum ya yi su to ko an bashi makamin duniyan nan da sojojin duniyan nan ba za su iya kare shi ba na farko mugun tanadi wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi kowa shi da mugun tanadi to lalle mugun tanadin da zai dawo ya fada a kansa ɗaya kenan kuma Allah ubangiji ya ce kada mutum ya warware alkawari faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi duk wanda aka kulla alkawari da shi ya warware to ya warware wa kansa sha'anunnukansa duk ba igiya na uku zalunci ya yi nasu inna ma babukum ala anfusikum ya ku mutane duk wanda ya zalunci ya san fa zaluncin nan zai dawo kansa saboda haka a nesanci mugun tanadi da warware alkawari da yin zalunci malamai sun ce in mutum ya hada ukun nan ba abin da zai iya kiyaye shi wa an taqul inna ma harrama rabbil fawahisha ma zahara minha ma batana wal ithma wal baghy bi ghairi al abin da yasa aka dabaibaye wal baghy bi ghairi al zalunci ba tare da gaskiya ba ashe akwai wani zalunci da za a yi shi amma tare da gaskiya misalin daula ce ta musulmi ba yanka musu haraji sai aka rasa kuɗin sojoji abin da za su ci ya za a yi tilasta yanka mutanen ƙasa kowa gurgudun kuɗinsa ya biya a kasa kuɗinsa kashi uku ya ba da kashi ɗaya ko kashi hudu ya ba da kashi ɗaya duk yadda abin ya kama duk a karɓi kuɗin saboda a ciyar da sojoji domin ƙasa ba za ta zauna sojoji ba su da abinci ba kuma ba a babu abun abun samun kuɗi a ƙasa kana ba da kuɗin kana ji Allah ya isa ba komi kana ji an zalunce ka Allah ya isa wannan irin zalunci Allah ya isa a'a ba komi Allah ba zai rubuta ba zai rubuta musu alhaki ba domin in kai baka bayar ba wani bai bayar ba su tambaya ba sojoji ba su da abinci jibi da kai da kuɗin ka duk kun zama ganima wata ƙasa ta zo ta kwashe ku to da karbi sulusin dukiyar ta kana ci Allah ya isa ba a zauna lafiya ba gara kwace din ba kana zaune lafiya to irin wannan ko kuma a zo tar da wurinka a ce ana so a gina makaranta ta addini kace baka yadda ba na wani ban yadda ba aka buga ba wani wuri ko sai wannan wurin hukuma suna ce a gina ai wa wurin kuɗi a jeran da yake zai karba ya karba in ba a gina je abin da zai yi kana ce Allah ya isa ba komi ba komi zalunci akai amma ai ya zama dole ya za a za a zauna ne ba ai karatun ba sai na amur lokacin da yake ya sayi gidaje za a ƙara faɗin harami waɗansu sun ce ba za su da gidajensu ba sai na amur ya ce to duk wanda ya isa da gidansa ai wa gidan kima a sa kuɗin a cikin asusun ka'aba ai ba ka'aba ce ta je gidansu ta zauna kofar gida ba su ne suka zo suka zauna kofar gidan ka'aba to kaga wannan zai iya cewa Allah ya isa ko an rushe gidansa Allah ya isa Allah ya isa ko ba komi sai na wurin ya rushe kuma bil haqqi ne ba bil haqqi bane wal baghiya bi ghairi al haqqi wato zaluncin da aka yi shi ba da hujja ba to zaluncin an yi shi da hujja misalin likita ya ce wannan kafa in ba yanke ba mutumin zai mutu kaga yanke masa kafa ai masa zalunci to amma ai da haƙƙi ne domin zai mutu ne shi yasa aka yanke kafa بغير الحق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما الله ya hana. ku haɗa masa wani wanda bai yadda ya saukar da hujja akan akan a haɗa masa wani ba babu ma wata hujjar da za a haɗa Allah da wani sai dai a ma'anar luga ba man ahabba shay'an sar lahu abdan laraba suna ce kowa ya so abu ya zama bawan abin to muna son ƴaƴanmu muna bauta musu muna son matanmu muna bauta musu muna son abokanmu muna bauta musu to amma kaga wannan ai akwai hujja cikin soyayyar da bautawan ba mun mai da su alloli bane muna son malaman mu muna bauta musu akwai hujja cikin bauta musu ba mu ce su Allah ne ba a'a muna yi musu ihsani ne wanda Allah yake cewa wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyauta Allah yana son masu kyautawa wal bangare bin gairil haqqi saboda haka ne masu tafsirin ke cewa la mafhuma lahu wannan ba da wani abin fahimta gaba ɗaya dai ba wani abin da za a bautawa sai Allah shi kadai amma kuma kaga mutane za su je bauta na gwamnati bauta na gonakinsu bauta na dabbobinsu bauta na na saye da sayarwarsu amma duk Allah ba zai dauke shi sun bauta wani Allah ba don akwai hujja cikin cikin haka wata gomin fadlillahi wa an tujiku billahi ma rabina zilbihi sultanan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kuma Allah ya haramta ka faɗi magana ka dangana wa Allah amma baka san asalinta daga wajen Allah ba kai wa Allah ƙarya ka ce kaza haramun ne amma baka ga Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa ba ko ka ce kaza halal ne Allah bai halatta ba kai wa Allah ƙarya to wannan yana daga cikin manyan haramun wanda Allah ya haramta wa an taqulu ala Allah kada ku Allah ya haramta ku faɗi magana ku yi wa Allah ƙarya ma la ta'lamuna abinda ba ku san Allah ya faɗa ba ku ce Allah ya faɗa ko abinda Allah bai umurni ba ku ce ya yi umurni idan mutum zai wani abinsa zai dangana shi da addini to dole sai ya samu hujja daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba kai harkar ka ta duniya amma in dai zaka dangana abin ya zama addini to sai ka samu hujja daga Allah ولكل أمة نجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة نجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون zaman makka akwai wahala sahabbai sun sha wuya annabi na cike da darajojinsa wajen Allah shekara goma sha uku to sahabban nan in wahala ta ishe su sun yi annabi kuka yakan ce innakum tasta'jiluna al-amra fa inna Allah la yasta'jil bi istijali ahadin yace ku kuna kuna yin gaggawa ne cikin lamarin Allah don ya ga ka zaku ba zai gaggauta lamarin sa yadda ya ajiye nan ba zai gaggauta ba wata rana daga nan inda nake nan mace guda ɗaya za ta tashi daga nan ta je har Yaman Sana'a ba ta jin tsoron kowa sai Allah lafiya lau ƙasa ta ta cika da musulunci to saboda haka ne wahalan da sahabbai suke sha a zaman makka Allah yana da iko ya hore mutanen makkan su zama musulmi a lokacin yana da iko kuma ya harkar da su a lokacin kamar yadda ke harkar da sauran kafirai amma duk bai yi ɗaya ba to domin shi mai gaggawa a cikin abu mai tsoron kada abun ya tsere masa ne ko kuma mai haɗama to shi Allah ba ruwansa da komai kuma baya baya tsoron wani abu zai tsere masa saboda haka sai yadda ya shirya abinsa haka zai yi li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da iyaka wanda Allah ya rubuta mata waɗannan kafiran makkan nan banda ranan badar ba zan kashe su ba sai ranan badar ta zo zan kashe maka su ya rasulullahi lokacin ne zan halakar da su yanda na halakar da mutanen annabi nuhu mutanen annabi hudu mutanen annabi salihu mutanen annabi ludu kafiran annabi ibrahim yadda na gaya maka nan su ma zan yi musu amma ba yanzu ba sai lokacin da na ga dama wato lokacin shine ranan badar idza ja ajaluhum fa idza ja ajaluhum in fa lokacin su yayi la yastatiruna sa'atan wala yastaqdimuna ba za a jinkirta musu ba wato ba za a jinkirta musu ko na dan karamin lokaci sa'atan din nan ba wai awa guda mai minti 60 ba wai komai kankantar lokaci kamar sakan guda shine sa'atan mafi kankanta cikin lokacin zamani ana kiransa sa'atan wala yastaqdimuna ko ba za a gabatar da su don sun yi mugun aiki kai lokacin mutuwar su ba ta yi ba bari mu kashe su tunda suka yi abu kaza a'a ba za mu yi haka ba kowane an aje masa lokaci kowane mutum da lokacin mutuwarsa ko da wani ya kashe shi to ajalinsa ne yayi sannan mutumin ya zo ya masa duka sai ajalin yayi sai ya mutu ko ya masa bindiga ko ya masa wuka ko ya masa wani abu ba wannan kisan ne dukan ne ya kashe shi ba ko anansa ne ya kare to sai aka tambaka to naji in kwanansa ne ya kare me yasa kuke kawo mutumin da ya kashe shi in kwanansa ne ya kare wannan yayi duka yayi duka a ai saboda dukan da yayi masa ne yasa muka kama shi shi ma za mu masa irin wannan duka mu gani shi ma sai ya daina motsi yadda wannan ya daina motsi a kwanan sa ne ya kare shi ma in mun kamo shi irin dukan da ya masa nan irin sa za mu yi masa mu ma sai mun ga ya daina motsi yadda wannan ya daina motsi amma Allah kam shine ya kashe shi da lokacin sa yayi Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum amma kuma zai hana a ce mutumin ne ya kashe shi ba don saboda shari'a da mashi'a suna tafiya tare ne in ka ce Allah ne ya kashe haka yake mashi'a kenan in ka ce wani ne ya kashe shi eh wani ne ya kashe shi wa qatala dawudu jaluta dawudu ya kashe jaluta waqtuluhum ku kashe su haisu wajadtumuhum a cikin alqur'ani kul yatawaffakum malakul maut kila bikum Allah ya tawaffa ran fasa hina mautiya kowanne da irin hanyarsa wani lokaci zaka ji qur'ani ya ce Allah ne yake kashe mutane in kwanan su ya kare wani lokaci ka ya ce mala'ikan mutane ke kashe mutane in lokaci ya yi wani lokaci zaka ji mala'iku ne suke tawaffatu rusula rusuluna malaiku ne suke kashe mutane wani lokaci kai wani ne ya kashe wani to duk dai kowanne yana da makomarsa يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون yanzu zai sauka ƙasa ta tabbata an koro mu daga aljanna mun zo ƙasa to yanzu abin da ake ciki za mu sake komawa aljannan nan ko ko shi kenan an yi an gama to shine Allah ke gaya mana a'a ya ku ƴan adam kada ku ɓata ranku kada ku ji tsoro kada ku ji bakin ciki ai gidanku ne gidan da aka yi shi domin annabi Muhammadu ga an kai baban kuma temporary ya je ya zauna duk wanda bai koma aljanna nan ba shine ya so zan aiko da manzanni masu nuna hanyar komawa aljanna kuma zan haɗo su da littafi ko sun mutu za ku riƙe littafin direction wanda zai nuna muku yadda za ku koma aljanna sai dai wanda yake zan aiko manzanni su nuna muku abin da hanyar da za ku bi guda ɗaya har cikin aljanna ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim hanya ce guda ɗaya har cikin aljanna in baka ratse ba to ka dinga tafiya kenan har cikin aljanna ma har ka wuce ka je fadan fadan manzon Allah har ka wuce ka je fadan Allah hanya guda ɗaya ce sai dai in kaki ya bani adama ya ku ƴan adam in ma jannaku rusulun minkum in manzanni sun zo muku za su zo muku yatluna alaikum minkum daga cikin ku a can baya ya ma'ashar jinni alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati aka ce ya ku jama'an aljannu shin manzanni na basu zo sun muku wa'azi bane kamun mutuwar ku ta zo to a can an ambaci maganan cewa su aljannu ma suna da manzanni aka ce a'a su dai manzannin su daga manzannin mutane ne mutane ne suke nada manzanni cikin aljannu su isar da wa'azin su wajen yan uwansu aljannu kamar yadda ya zo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم to su aljannun ne ma'aikan mutane za su aike su wajen aljannu ƴan uwansu amma mu kam daga cikin mu mu mutanen ne za a aiko mutane ƴan uwanmu su zo su yi mana wa'azi rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati za su karanta muku ayoyina za su ce muku ku yi kaza dole ku yi kaza ba dole ba sai in kuna so ku bar kaza dole ku bar kaza ba dole ba sai dai in kun bari yafi wannan kuma da yi da rashin yi duk da duk manzanni na za su zo su karanta muku in kun bi wannan hanya da aka shirya kun bi amru kun yi kun bi nahyu kun bari hanya guda ɗaya ce cikin aljanna ba tsoro ba bakin ciki imma jannakum zulminkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqi duk wanda ya kiyaye kansa fadawa ta cikin lambatu ta dama ya kiyaye fada fadawa cikin lambatu ta hagu wato baka baka halatta haramun ba ko baka tsananta ka wajabta min da Allah bai wajabta ba baka yi wa Allah ƙarya cikin addini ba hanya guda ɗaya zaka kiyaye faman ittaqi wanda tsoron Allah ya bar tsafi ya ji tsoron Allah ya bar komi ya kama Allah yayi aiki mai kyau tare da imani faman yattaqi wa asla fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa'annan kan babu tsoro ba bakin ciki za su koma gidansu na aljanna za su koma gidan aljanna ba tsoro ba bakin ciki والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون amma fa in manzannin nawa sun zo sun isar da aika na duk mutumin da ya kuskure ce ƙarya suke yi abubuwan da suka zo da shi ƙarya ne ya ƙaryata su ma'ayoyin Allah ne abinda suka zo da shi su ma'ayoyin Allah ne ya ƙaryata su duka wastakbaru anha suka yi girman kai suka ce su ba za su yi wane ba suka yi girman kai wastakbaru anha to ulaka wannan kan su rabu da aljanna kenan har abada ulaka su wannan ashabun neri ma'abuta shiga wuta ne hum su khaliduna kuma za su dawoma cikin wutar in sun shiga wanda suka karyata manzannina suka karyata ayoyina suka yi girman kai to wayannan za su shiga wuta ba za su koma gidan da kuka fito din nan ba don duk tare muka fito tare da baban namu Adam muna cikin bayansa muna tsababbu da uwarmu inda zai shuka mu din Hawwa'u to wannan kan sun gaba shiga aljanna su kenan ba za su ƙara komawa ba tunda yake sun bar hanyar ubansu Adam sun bi hanyar Iblis makiyin ubansu makiyin Allah فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
فمن أظلم ممن كذب فمن أظلم ممن ابتغى الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين da aka ce waɗanda suka ƙaryata manzanni suka ƙaryata ayoyin Allah ah, suka yi girman kai wayannan kan wuta za mu sa su kuma in sun shiga ba fitowa har abada sai kaman aka ji kaman ana tausaya musu ne yaya sun yi kafirci mai iyaka aka sa su wuta ba iyaka wannan anya kuwa ubangiji ya ce ma zalamnahum walakin kanu anfusahum zalimun ba mu zalunce su ba su suka zalunci kansu ba mu zalunce su ba su suka zalunci kansu a cikin azzalumai wa ka samu fa man zalama mimman ibtaya Allah kadiban aw kazzabi ayati su suka zalunci kansu suka jawo kansu wannan bala'i na har abada din nan ai babban azzalumi babu kamar wanda yayi wa Allah ƙarya ya ƙaryata manzannin Allah ya ƙaryata ayoyin Allah fa man zalama mimman ibtaya Allah kadiban aw kazzabi ayati ulaika waɗannan kam sai na nuna nasibun min kitabi tare da sun ƙaryata ayoyin Allah sun ƙaryata manzannin Allah idan da sauran kwanansu zan ba su jin daɗi kamun ƙarewan kwanansu abinda na ajiye musu na rabon zaman su na duniya ba zan rage don sun yi kafirci ba wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustawdaha kullun fi kitabin mubin yanaluhum nasibuhum min kitabi ba zan hana musu iska ta su shaka ba ba zan hana musu ruwa na su sha ba ba zan hana musu abinci na su ci ba ba zan hana musu wurin kwana ba har lokacin da kwanansu ya ƙare to in kwana ya ƙare shikenan su suka zalunci kansu in sun shiga wuta ba fitowa wato a shiga aljanna ba fitowa aiki mai kyau shi ke shigar da mutum aljanna amma ba shi ke rike mutum har abada ba kamar yadda muke faɗi kullum niyyarsa mai kyau ita take ajiye shi har abada saboda niyyatul mu'min khairun min amalihi niyyatul mu'min ablagu min amalihi ita niyyar take rike shi in ya shiga aljanna kuma kafirai kowane kafiri da zai shekarar dubu nawa ba zai bai sai bar kafircinsa kamar yadda musulmi bai sai bar musuluncinsa to shi ma kafirin niyyarsa da ba zai bar kafirci har abada din nan ba to iya shiga wuta sai ta rike shi har abada ba za ta bar shi ba to kafircinsa ne ya shigar da shi wuta amma ba kafircin ne zai rike shi ba a'a niyyarsa da yace ba zai bar kafircinsa har abada ba shi zai rike shi cikin wutan kaga ba a zalunce shi ba kenan kar ka tausaya masa kace dan menene yayi kafirci mai iyaka amma an sa shi cikin wuta ba iyaka فمن أهل المدينة نكز بآتي أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا توفونهم هررن دا ملائكم wanda muke aikowa tare da azra'ilu masu kashe su lokacin da suka zo hatta idza ja'atum rusuluna tafawnu qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna wa shaidu ala anfusihim annahum kanu kafirin Allah yana gaya manzon Allah mutuwan kafiri ko mutuwan mugu ba kyau har Allah da kansa yana ce kada ma Allah ya saka gani shi Allah ne yake cewa kada kada ya nuna wa Muhammad wannan mugun gani ba shi da kyau walau tare izi zalimuna fi ghabarati al-maut wal malaikatu basidu aydihim akhriju anfusakum ayatuna azab al-huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun wa laqad jitumuna furadi kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum har zuwa karshe to sai mala'iku su zo su ba su tsoro da irin muguwar damara da kayan duka da kayan ban tsoro to in mutum ya gansu ba tashi hankali shi a lokacin in ya same ka ya kama sai an raba ku in azzalimi ko kafiri ya zo mutuwa in dai kana kusa da shi in ya samu ya kama fa sai an bambare shi in dai da sauran karfin sa saboda abin da yake gani kai baka gani abin tsoro ne wanda yake ya wuce ya wuce misali hatta za da rusuna ta qalu aina ma kuntum tatuna min dunillah ina dodo yazo ya baka lafiya mana ga ciwo ga tafiya lahira ina dodo yazo ya hana ka mutuwa mana ina abin da kake bauta ka bar Allah yazo ya hana ka ciwon nan mai hana ka mutuwa to mutuwa za ka yi kuma za ka gama da wulakanci al-yawma tuzawna azabal huni bima kuntum taquluna Allah ghayra al-haqi saboda ƙarya da kewa Allah yau sai ka gani da idonka aina ma rufa ta arwayna ma kuntum taquluna min dunillah ina abubuwan da kuke bautawa na wurin Allah qalu dallu anna sace ina babu ina babu wannan wani lokaci kenan wani lokaci in azaba ta musu tsanani suka rantsa ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin mu rantsa da Allah mu taɓa bauta wani abu ba to in wani lokaci in abin yayi kuwa sai ce babu abun babu babu dodo dodo babu taru da luwanna wa shahidu ala anfusihim a lokacin da za su tabbata su da bakin su annam su kanu kafirina za su ce me yasa akai haka qalu sukan ce lau kunna na so auna kilo ma kunna fi ashabi sirri na hankali babu hankali babu hankali ba mu ji ba ba mu an mana wa'azi ba mu ji ba to wannan arannan za su tabbata wa kansu duk abin da azabar da aka yi musu sakamakon kafirci su domin su da bakin sun ce annabu kanu kafir sun yi kafirci su kafirai ne to nan kanu kafir sun da Allah kiyaye
an baya daga Muhammadu Sabitu yana tambaya kan istibra'i yana tambaya kan istibra'i ne istibra'i wato idan mace wani ya kwanta da ita cikin kuskure misali kayi baki guda biyu sai wani ya kwanta da matar wani bai sani ba to sai aka gane to in an gane sai ta istibra'i wato sai ta ga jini sau uku in diya ce Na'am.
kuma in mutum ya sayi baiwa sai ya mata istibra'i wato sai ta ga jini sau daya to irin wannan ake kiransu istibra'i ha to ma dalla kai haka kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka fara da wannan larabci kace ka yadda Allah shi kadai ne shine kadai da iko shine mai sama mai kasa bai tarayya da kowa kuma kace ka tabbata annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne har ka fara da zuciyarka har bakinka kuma kace ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne mai daraja a wurin Allah Lo- lokacin da kowace mace ta- ta ta samu ciki ba mijin da yake sa mata jinjiri a cikin cikin ba ba shine yake sa jinjiri ya sa rai ba Allah ne yake sa jinjiri ya sa rai to yadda Allah yake sa jinjiri ya sa rai a cikin kowace mace in ta yi ciki haka Allah ya sa wannan babban jinjirin ya sa masa rai ruhu mai tsarki a cikin Maryam ta aife shi Allah ba uban kowa bane ka tabbata Yesu ba dan Allah bane ka tabbata ko to alhamdulillah yau ka zama musulmi duk musulmin duniya ɗan uwanka ne. a ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi kuma za ka yi niyya mu karasa azumin nan da kai kuma za ka je kai wanka a koya maka sallah biyar wannan irin wanka in kwanta da matarka dole sai ka irin wannan wanka ko da mafarkin mata kai in wani abu ya fito maka sai ka irin wannan wanka Allah ya baka dukiya ka fidda zakka Allah ya baka dama ka je haji duk abin da musulmi ba sa yau ba ka yi kaman kaman cin naman alade kaman shan giya duk musulmi ba sa yi kai ma ba ka yi menene sunan Canada ma ba yanzu wani suna kake sunan musulunci tanimu so malam tanimu tanimu dari sunan sahabi ne madalla muna maka murna madalla madalla Allah ya rika maka
sai zakir zakir imran yana so a yi ma aliyu abbas na gidan rediyon amurka addu'a da shi da imam abdullahi sabi abdullahi siba Allah ya albarka Allah ya albarka Amin.
ha to ne sun rasu ne suke so a musu addu'a na Sun da Allah sun yi ya ake- kan murigaya Allah ya kan Na'am.
murigaya musulmi Amin.
su wannan Allah ya kan su murigaya musulmi duka Allah ya kan su ha sai abdulsalami to wannan kuma shi mai na roƙon addu'a Allah ya biya masa bukata Allah ya biya masa bukata Allah ya biya masa bukata Mm.
abdulsalami shaibu yana so a yi masa bayani kan kabliya da ba'adiyya kabliya da ba'diyya idan mutum ya rage sunna muwakkala daga cikin sunnoni guda takwas na cikin sallah idan mutum ya rage daya to zai yi kabliya idan mutum ya ƙara wani abu a cikin sallah zai yi ba'diyya kamar wurin da ba a zama idan mutum ya zauna ya yi ƙari cikin sallah zai yi ba'diyya kamar wurin da ake zama ba a tashi idan mutum ya tashi ya rage kenan zai yi kabliya wannan sai ka tambayi malamai za su yi maka bayani ah, nan ba mu da lokaci isasshe inda za mu maka bayanin kabliya da ba'diyya wani mutum kuma ya kawo naira ashirin yana so a mara addu'a Allah biya masa bukata Allah biya masa bukata alhamdulillah alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka wa shekarun mu da alheri Allah ya sa kasar mu ta zauna lafiya dukkan fitinin Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu sharrin nasara da yahudu yahudu da nasara Allah ya kiyaye mu sharrin su suna- sun kulla mana sharri Allah mai da sharrin su a kansu Allah ya sa Najeriya mu ta zauna lafiya duk mai nufi wannan kasa da sharri Allah mai masa sharrin sa da- a kansa ya sa mu zauna lafiya Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله جابك أتمنى أن يكون في صدر بركة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم